بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi ranar 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 10 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 a wannan masallaci namu na Darul Hadisi Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangije gafarta masa a cikin darasinmu na majalisin Ramadana na shekara ta 1445. Allah Ubangiji ya samu dace. Muna darussa daga littafin Akhta'un wa Mafahim fi shahri Ramadan wanda Malam Abu Ammar Muhammad Abdullahi ba Musa Allah ya saka mai da alkhairi ya gabatar. A darasinmu na biyu wannan shine darasi na uku. To a darasi na biyu mun ji tambaya wacce Malam ya bujiro da ita a ƙarƙashin wato mas'ala ta farko da ya fara magana shine mas'alar cewa wai da gaske ne idan ramadana ya shiga salaf ba sa yin wata harka ta ilimi sai dai tilawa alkur'ani inda muka ji cewa akwai tattaunawa game da wannan mas'ala shine sai bijiro da tambaya wacce malama sukaina diyar sheikh muhammad nasir albani ta bijiro wa da mahaifin nata kuma malaminta allah ya gafarta masa akan wannan mas'ala الشيخ الألباني زي أمسى من ونن تنبيا دشي وصا فأجاب الشيخ الألباني رحمه الله هذا التخصيص ليس له أصل في السنة الشيخ الألباني da aka masa wannan tambaya yace lalle wannan kebancewar a ce wai idan ramadana yayi kadai alqur'ani za a yi ta karantawa banda fatawa banda hadisai banda fiqhu banda duk wani ilimi na musulunci yace wannan kebancewar ba ta da madogara a cikin sunna walakin alladhi huwa fi sunnati wa ma'lumun fi sayayni sai dai abin da yake cikin sunna wanda kowa ya sani wanda kuma yake cikin bukhari da muslim shine al-iktharu min tilawati al-qur'ani fi shahr ramadan a yawaita karanta al-qur'ani a watan ramadana ba tare da an daina yin sauran ba hadha huwa al-matlub wannan shine abin nema da anna takhsis shahr ramadan li tilawati al-qur'ani faqat duna ayyi ibadatin ukhra ka talab al-ilmi وتدريس الحديث وبيانه وشرحه لي فهذا ليس له أصل yace saboda batun a ce keɓance watan ramadana da karanta alkur'ani kadai ba tare da yin sauran ibadoji na ilimi kaman shi kanshi neman ilimin ɗalibta kaman karantar da ilimin hadisi da bayaninsa da sharhinsa yace wannan bai da asali intaha kalamu sheikh albani rahimahullah sai ya sake kawo tambaya har ila yau da aka yi ma Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Allah ya kara masa lafiya wasu ila Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahu Allah hal talabu al-ilmi fi ramadan min al-ibadati al-muqarriba ila Allah azza wa jal shin neman ilimi a watan ramadana yana daga cikin ibadojin da za a iya yi a ramadana a samu kusanci da Allah wa halil afdalu li talibi al-ilmi at-tafarrughu li qira'ati al-qur'ani faqat am yajma'u bayna dhalika wa bayna talab al-ilm ko kuwa shi dalibin ilimi in ramadana yayi zai takaitu akan alqur'ani ne kawai ko kuma zai iya hada karatun alqur'ani da sauran abubuwa na ayyukan neman ilimi fa qala hafizahullah wannan dattijan malami sai ya bada amsa da cewa idza wajada man yastafidu minhu ilman wa yajma'u bayna qira'ati alqur'ani wal ishtighali bi dhikrillah wa bayna ta'allumi al-ilmi لأنه لم يستمر على قراءة القرآن في كل وقت في الغالب فإذا وجد مجالا لأن يهدر الدرس من الدروس فهذا شيء طيب yace idan ɗalibi ya samu dama a watan Ramadana ya haɗa tsakanin neman ilimi da tsakanin karatun alƙur'ani da kuma tsakanin shagaltuwa da ambatan Allah da koyon ilimi yace domin ai ba wai zai dinga karanta alƙur'ani 247 bane kamar an kunna rediyo dole zai karanta wani lokaci wani lokaci ya bari ya wata harkar ya bacci ya tashi ya shiga ya fita ya yi sana'a idan tela ne dama ya tara ɗinkin mutane ya ta yi idan ɗan kasuwa ne ya je kasuwar shi idan ma'aikacin gwamnati ne zai je ofis ɗinsa kaga ashe ba zai tun karanta ƙur'anin ne sarmadan haka ba don ya samu dama ga wani malami da zai bashi wata fa'ida ko ga wata makaranta ko wani darasi mai amfani da za a yi a cikin watan ramadana to wannan ya samu abu mai kyau ya samu ƙarin fa'ida ba daidai ba ne ce ni tun da ramadana ne ba ruwana in malaman sun yi hutu mabi hawa ni'imat amma in har suna karantarwa to lallai fa'ida ce da zai yi amfani da ita ƙultu ni malam ba Musa kenan sai na ce hadha huwa kalamu ahli ilmi wa hadha huwa al wannan magana da kaji daga Sheikh Al-Albani da Sheikh Abdul Musin Al-Abbad yace ita ce maganar malamai kuma ita ce gaskiya cewa duk abin da zaka samu na fa'ida ta ilimi a watan Ramadana kai amfani da shi ka samu amma fa ka san ana neman ka da ka muhimmanta da al'amarin alkur'ani ka ƙara himma a cikin al'amarin karanta alkur'ani na'am yace gaskiya ne nuraggibu fi qira'atil qur'ani wal ijtihadi fi muna kwadaitar da kai kai yawaita kata alqur'ani da kokari cikin sa wa khatmi akthara min khatmatin fi shahr ramadan kai kokari kai sauka fiye da guda daya akalla kai sauka duk kwana goma kai sauka in shida ta samu in goma ta samu duk abin da ya samu in kuma kai lalacin ka ya kai ya kawo to bai kamata ka gaza akan sauka guda daya ba akalla kullun izu biyu kenan wannan shine nasibin mafi lalacewa kenan cikin mutane yace a lakin la nuzahidun nasa fil ilmi amma ba ma cewa mutane su guje wa ilimi fal ilmu ibadatun min al ibadat domin ilimin addinin musulunci shi ma ibada ne cikin ibadoji wa qurb wa qurbatun min al qurbat hanya ce ta neman kusanci zuwa ga Allah kama annahu min ma'anil judi fi ramadan sannan mun ji cewa kuma yana daga cikin abin da ake nufi da kyauta da halin karamci a Ramadana wa huwa aidan min al-amri bil ma'rufi wa nahyil munkar yana daga cikin kuma umarni da kyakkyawa da hannu daga bar mumuna fa ta'limun nas wa tadhkiruhum billahi wa istiglalu fursati Ramadan wa riq wa riqqatin nas wa iqbalun nas ala al-khair wa ta'at fa istiglalu kull hadhihi al-umuri yadullu ala fiqhi ad-da'iyati wa hirqihi wa zakai yace amfani da damar da mutum ya samu a Ramadan wajen karantar da su da tuna musu Allah da ainihin wato kasancewa mutane a lokacin zukatansu sun yi laushi kuma sun riga sun fuskanci aikin alkhairi sun fuskanci da'a kowa an raba shi da dan guntun shedaninsa da haka yanzu zuciyar shi a lafiyance take tana da shiryata an shi gaskiya mai karantarwa mai wa'azi ya amfani da wannan damar ya cusa alheri cikin zukatan mutane yana cewa shi mutum ne mai hazaƙa da ya san yadda ya kamata ya wazi mutanen suna shirye da su karɓa sun taho shirinsu fiye da na wajen ramadana taho wasu fiye da na wajen ramadana to don me za a ce ba za a koya musu komai ba sai dai a zauna kawai a tattalawa kaɗai ina fata mun gane wannan wallahu alam bisawab wa ilayhi almarja'u wal ma'ab wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya gama da mas'ala ta farko sai ya ce a su'alu sani ما حكم النية في الصيام وما حكم التلفظ بها hukuncin niyya a azumi da kuma hukuncin furtawa da baki wannan matsaloli ne guda biyu niyya shin in an yi guda ɗaya daren farko na ramadana ta wadatar ko ko sai an jaddada kullum ita ce matsala na biyu kuma da batu akan shin sai an furta na waitu siyama ramadana fi ami arba'in wa hamsina wa alf mi'a misali ko fi ami hamsin wa arba'ina wa arba wa alf lil hijira fi madinati zaria muqiman la musafiran eh wannan furtawa akwai wani zabi da da ake yawo da shi littafin niyoyi 70 yanzu ana ga an daina sayen shi kowa ya gane ya daina sayen shi ana siya yanzu kaso ƙauye yau sai dai a ƙauye amma rayawa zai siya wannan littafin da jahilai da malamai sun daina siyan shi Allah ya kyauta to ina hukuncin wannan shine yace amma hukumun niyyati fi siyami min haisu hiya ba'idan an talaffuz biha wal jahr biha hukuncin niyya game da azumi nesa da batun furtawa din fa innahu la yasihu siyamul wajib biduni tabyitin niyyati min al-layl bi ittifaqi al-madhahibi al-fiqhiyya al-arba'a duk azumi wanda yake na wajibi faralin ramadana azumin kafara da ire-irensu to baya inganta sai mutum ya kwana da niyya ma'ana ya zama ka kudirce a cikin zuciyarka kafin fito alfijir cewa gobe zan yi azumi ina fata mun gane wannan amma idan na nafila ne to shine babu laifi ko da alfijir ya keto ko gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan niyyance kan niyyanci yin azumin nafila idan gari ya waye bai riga ya ci wani abu ba to wannan ya ya halasta amma na farilla to dole sai an yi niyya cikin dare wannan yace da ittifaqin mazhabobi guda hudu al-hanafiya wal malikiya wal shafiya wal hanabila dukkan mazhabobi guda hudu sun faɗa haka gashi na kasa ya ambaci maraji inda zaka samu wannan magana mazhabin hanafiya a cikin bidaya na al-marghiyani da kuma fathul qadir da kuma bada'ius sana'i su kuma mazhabin malikiya a cikin tafin muwahibul jalil a shafi'iyya kuma a cikin majmu' sharh muhazzab sai kuma hanabila a cikin tafin muntahal iradat da kuma al-mughni na ibn al-hajj da shaul khabir da na ibn qudama to dukkan mazhabi guda hudu sun tafi akan haka sai yace wa hakal ijma'a ala zalika ghairu wahidin min ahli al-ilm wasu malamai ma sun hakaito cewa ijma'i ne kamar shi ibn qudama da mawardi a cikin majmu' da ibn qasim a cikin hashiya ta ar-raudul murbi da wasu malaman duk sun hakaito cewa ma ijma'i wasadallu bima yali hujjojin su shine na farko hadithu umara ibn al-khattab radiyallahu anhu marfu'an innamal a'malu binniyat mashhurin hadisin nan dai da aka sani hadisin innamal a'malu binniyati na na na umar dan khattab Allah ya kara masa yadda wa innamal likulli imrin ma nawa rawahu al-bukhari wal lafdhu lahu wa muslimun waɗannan su suka rawaito shi mutafaqun ne alayhi wannan hadisi yana nuna duk aiki sai da niyya kuma gurgudan niyyarsa gurgudan hukuncin da za a yi masa abu na biyu wasadallu kadhalika bi hadisi hafsa radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisin hafsa Allah ya kara mata yadda da tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama la wanda duk bai kulla niyyar yin azumi kafin asubahi ba bai da azumi a wannan wunin wannan hadisi ne sahihi rawahul khamsa khamsa nan shine Ahmad da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah al-Imam Ahmad ya rawaito shi kamar da ya faɗa da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i a cikin a cikin sunan din shi al-Mujtaba da cikin al-Kubra haka nan Ibn Majah sai dai hadisi ne wanda malamai suka yi sabani sosai akan ingancin shi of course ya inganta amma sun yi saɓani a kan marfu'i ne ko mawƙufi akwai jam'un min al'a'imma wanda suka tafi a kan cewa mawƙufi ne ala hafsa daga cikinsu akwai alhafid ibn hajar wanda ya ambaci maganar tirmidhi da nasa'i cewa su ma haka suka yi daga ciki akwai alimamu dawara kutuni da abu hatim da bukhari da ibn abdulbarri da zaila'i a cikin nasbun raya da sauran wurare za ka yi neman wannan magana a cikin nasbun raya da tarkhisul habir na ibn hajarin da al-istizkar na ibn abdulbari da da, da makamantansu sannan akwai wato malamin ma da ya tsananta shine muqbil ibn hadi wanda shi ya ce hadisi ne dha'ifi muttari akwai malaman kuma da suka inganta shi su ma suna da yawa daga cikin su akwai ibn khuzaima a cikin sahihansa akwai ibn hibbana a cikin kitabul majruhin min al-muhaddithin akwai al-hakim a cikin musaddarak ɗinsa akwai bahaƙi a cikin sunan kabir akwai alimamun nauyi a cikin majmu sharar muhazzab da abu suleiman al-khattabi a cikin ma'alimus sunan da ibn jauzi da ibn hazmin a cikin muhalla da shaukani a nailal autar da kuma ashekul albani a cikin sahihu sunan abi dawuda da littafin shi as-sahiha saraka hadisi ne wanda yake akwai wannan maganganu a kansa amma dai fil jumla dai ya tabbata malam yace wa hadal hadisu sarihun fi babihi wa faisalun fi mahallin niza kaga wannan hadisi karara a wannan mas'ala ta niyya ya faɗi hukunci kuma hadisi ne raba gaddama a wajen da ake jayayya saboda ya raba gaddama a dalili na uku da malamai suka kawo game da wajabcin yin niyya cikin dare shine wa min masadallu bihi kadhalika ala wujubi tajdidin niyya bi kulli yawmin sannan sun yi hujja akan cewa kowane wuni sai ka maimaita niyyarsa ma'ana niyya ɗaya da za ka yi a farkon ramadana ba ta wadatar ba dole kowane dare ya zama ka kwana da shirin cewa gobe ma azumi zai na fata mun fahimta anna siyama kulli yawmin anna siyama kulli yawmin min ayami shahri ramadana munfasilun anil yawmin alladhi qablahu wal yawmin alladhi ba'dahu kowane azumi a karankin kansa yana da wata gaba da ta raba shi da na jiya da ta raba shi da na gobe shine dare da ke shiga tsakankani an yi azumi guda ɗaya yana zaman kanshi to goma wanda za a yi yana zaman kanshi saboda ka kowane dare za ka kwana da niyyar cewa zan yi azumi gobe kamar yadda daren ƙarshe ai za ka kwana cewa goben da niyyar azumi gobe sallah ce zuciyarka za ta canza tunani da haka ba za ka yi sahur ba ba za ka kwana da niyyar azumi ba so da abin nan da aka saba faɗa cewa wai niyya ɗaya ta wadatar yana daga cikin kurakurai ina fata mun gane kuma za ka ga inda azumin za ka yi ba kai saka guje wa yin wannan niyyar ba ko da wato tilka'iyan tana zuwa kamar da ka san kasa agogon alam abin nan ka sa wa wayanka alam na na automatic ko ko baka so ya yi ringin ba zai yi to haka in dai azumi za ka yi a watan ramadan baka yi saka guje mu cewa duk dare kana tunanin gobe zan yi azumi wadda haka za a ga kana da niyyar azumi wataƙila ka nemi abin sahur ko ka gaya ma iyalinka cewa gobe da kaza zan yi sahur ko kuma ka kwanta da wuri da niyyar ka tashi ka yi sahur ba ka rasa dai irin wannan shirin saboda ana so niyya ta zama kowane dare yace wal ibadatul mustaqilla la budda li kulli juz'in minha min niyyati mustaqilla kowace ibada take zaman kanta tana da niyya mai zaman kanta kamar misalin ka tashi yin sallah niyyar da zaka yi a raka'a farko ta shafi duka niyoyin duka rakawoyin amma bayan ka yi da sallar farilla in zaka tashi kai nafila kaga sai ka sake yin niyyar cewa yanzu nafila zai malam yace wa amma hukumu talaffuz bin niyyati fi siyam dangane da furtawa din fa faqad su'ila shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu kama fi fatawa al-kubra an tambayi ibn taymiyyah a cikin majmul fatawa mujalladi na goma sha biyar in ka koma za ka gani daga shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya cewa an tambaye shi anin niyyati game da niyya aka tambayi al'imamu ibn taimiyya fid dukhuli fil ibadati min as-salati wa ghayriha shiga ibadoji kamar sallah ko wasu hal yaftakiru ila nutqil lisani shin sai na furta mithlu qawli alqa'ili kamar mutun ya ce nawaitu usalli wa nawaitu asum nayi niyyar sallah ko nayi niyyar azumi فأجاب رحمه الله سيبن تيمية بعد أمسا يكيتو الحمد لله نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتكر إلى نطق باللسان إلى نطق اللسان نير ألولا كونير وانكا كونير تيمما كونير سلا كونير أزمي كونير زكاة كو كفارة duka waɗannan ba sa buƙatan furtawa nawaitul wudu'a ba shi da wani mahalli a cikin shari'a nawaitu salatu zuhri fi masjidil jami'i bi ballati kaza khalfa imamin maliki ba shi da wani mahalli duk wannan kawai surutu ne da ƙari bai zo a cikin abin nan adabiyat na sunna ba yace la tafsiru nukin lisani bi ittifaqi a'immatil islam malamu sun ci sun hada kan haka balin niyyatu mahallu hal qalbu bi ittifaqi malamai sun hada kan cewa zuciya ita take yin niyya take kudircewa falaula fada bi lisanihi ghalatan khilafa ma fi qalbihi fala itibaru bima yanwi la bima lafada da mutun zai zo ma ya furta din amma sai ya kuskure ya tuntuban harshe ya furta abin da ya saba wa wanda ke cikin zuciyarsa to nan za a dauki hukunci ne na abin da ke zuciyarsa a wajen ibada walam yadhkur ahadun fi zalika khilafan ibn tamiya yace babu malamin da ya kawo wani sabani game da wannan illa anna ba'da mutaakhiri ashabi shafi'i kharaja wajhan fi zalika yace sai dai an samu wani cikin masu bin shafi'iya ya fitar da wata mas'ala wa ghallatahu fihi a'immatu ashabi malaman mazhabin su suka maimai da martani walakin tanaza al ulama wa hal yustahabu al lafz bin niyyati aw la ce amma da haka malamai sun duk da yake sun ce mahallin ta zuciya ne to amma shin ana goyen akwai buƙatar istihbaban ka furta da zuci da zuciya kuma har bakin ka ya furta kamar yadda ake azkar akwai akwai zikirin da zaka yi da zuciya kawai akwai wanda zaka yi da zuciya da harshe akwai wanda zaka yi da zuciya da harshe da furci kowanne akwai shi kuma kowanne abin nan zikiri ne karbabbe to shin haka ita ma niyya an so ka yi da zuciya kuma da motsa harshe ko da babu lafazi yace to nan malamai sun yi sabani fa qala ta'ifatu min ashabi abi hanifata wa shafi'i wa ahmada ya'ni al-jumhur yustahabbu talaffuz biha likawnihi awkad wasu daga cikin malamai a mazhabin Abu Hanifa da Shafi da Ahmad suka ce duk da yake zuciya ce take furtawa amma an so mutum ya ya furta da baki din saboda in ya furta da bakin to wannan ya ƙara ya ƙara nauyin zancen ya ƙara nauyin ƙarfin zancen wa qala taifatun min ashabi malik wa ahmad wa ghayrihima la yustahabu talaffuz biha suka ce ba musabi bane lana zalika bid'a suka ce saboda bid'a ne lam yunqal an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi wala amara nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan min ummatihi an yalfaza bin niyyati ce sam ba a samu daga annabi ba ba a samu daga sahabbai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani sahabi da ya furta niyya ba wala allama zalika ahadan min almuslimina ya karantar da zikirori ya karantar da addu'o'i ya karantar da sallah ya karantar da duk abinda za a furta na ibada bai taba karantar da cewa in ka zo sallah ka furta niyya ba walau kana hadha mashru'an lam yumhilu lam yuhmilhu annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a ne annabi ba zai bari ba sai ya karantar da shi wa ashabu sahabbai da sun karantar musamman aka lura mai mai ciwon ibadar kullum ma annal ummata mubtalatun bihi kulla yawmin wa layla har da cewa al'umma suna da bukata suna cikin jarabawa game da wannan kullun dare da rana wa hadha alqawlu asaffu wannan zance ya fi inganci bal talaffuz bin niyyati naqsun fil aqli wad din ibn tamiya yace kai furtawan ma fa alamar raunin hankali ne da raunin addini yanzu na kwatanta ba dariya muka yi ba duk sanda aka kwatanta abin sai kaga ya zama abin dariya saboda bai dace da da manhajin hankali ba wa amma fi dini fa li'annahu bid'a me yasa ya zama shirme a addini saboda bid'a wa amma fil aqli a hankali fa me yasa ya zama shirme fa li'anna hadha bi manzilati man yuridu akala ta'am yace ka dauka kamar mutum ne zai cin abinci an aje abinci fa qala bai kun ya kama ci abinci kawai sai ya ce anwi bi wad'i yadi fi hadha al-ina'i anni akhudhu minhu luqmatan فأدعوها في فمي فأمضعها ثم أبلعها لأشبع فهذا حمق وجهل تيتي تو nayi niyyar in sa hannuna na dama bayan na wanke in gutsuro tuwon nan in kai baki na in tauna in haɗiye saboda in ji na ƙoshi don da ya kace wannan lafiya kuwa a wuce da shi da wannan dole za a je a nemo likita ya zo ya duba shi ko kuma a ce aljanu ne suka suka darkake shi dole mutanen mutanen rukuya su ce sun samu kwastoma ya ce wa zalika annan niyyata tattabi'u ilma ita niyya tana bin iliminka na cewa zan yi abu to niyya na biyo bayan shi automatically famata alima al'abdu ma yaf'alu kana qad nawahu darurata duk sanda bawa ya san abin da zai aikata to ya nufaci wannan abin bisa ilimi na darura ma'ana da zaran ka ji an kira sallah kana miƙewa ka fara alula to ai ka san inda zaka matar kamar ta gani ta san me zaka yi in ka fito kama hanyar masallaci baka bukatar sai ka dinga cewa masallaci zani yake kafa ba hanyar masallaci baka bukatar wannan ka san me zaka yi ana yanzu azumin nan ya shigo ran da aka ce da zaran an ce an ga wata tunda daren nan zaka ga duka take-take mutane ya canza an saba wani an fara wani sabon shiri na gobe sallah saboda ilimi na larura da ya zo cikin zuciyarka cewa gobe ga abin da za a yi ka sa abin da za ka yi baka bukatar furtawa ya ce wa ƙari tafakal fala yi tasawwaru ma'a wujudi da ilimi bihi Allah ta hasula niyya saboda ka ba zai yi ka suranta cewa bayan mutum ya san abin da zai yi a ce bai yi niyya ba wa ƙari tafakal a imatu ala annal jahara bin niyyati wa takriraha laysa bi mashru'in sannan malamai sun hada kan cewa furta niyya da maimaita ta ba shari'a bane بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه من التعبد بالبدع ما ka samu mutum ma ya maida haka al'ada shi kullun sai ya furta shugaba na iya sa a hukunta shi a ladabtar da shi dan dan ya bar bid'a don to kuma tun daga tawbihi kamar a nuna mai jahilcin sa ko a a kyare shi ko a gaggaya mai magana ko a sa shi neman ilimi na tirsasawa ko a mai wani abu ne da zai dinga cewa lallai an horar da shi ba dole wai sai an buge shi ko an kulle shi ba wa iza'in nasi bi raf'i sauti wanda za a hana shi cutar da mutane ta hanyar daga murya zaka ga da a masallatai irin na gargajiyar nan sai ka dinga ji mutane suna fatawa nawaitu salata zuhri baralan khalfa imamin sannan sai ya ce Allahu akbar limamin yayi suma ma musi to wannan abun hani intaha magana ibn taymiya ta kare afwan a cikin mujalladi na 1 na ce 11 mujalladi na 1 na majmul fatawa 213 zuwa da 14 sai mala yace qultu malam ba Musa yace wal muradu bil jahri at talaffuz bin niyyati za'idan raf as-sauti biha shine furtawa a ƙara sauti da ita fa hadha alladhi ittafaqa al ulama ala adin mashru'iyyati wannan shine malamai suka ce wa amma mujarradu talaffuzi biha biduni raf'i sauti amma mutun ya furta furtawan motsa harshe babu sautin murya yace wannan fa hadha huwa al mukhtalafu fi shine ake sabanin wasayu shi kuma adamu mashru'iyya adamu mashru'iyya kamata kaddama shi ma ba shari'a bane lianna niyyata mahallu hal qalbu wa innamal a'malu binniyat da umumi hadisi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu saboda wannan hadisi na innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim sai ma da ya sake cewa wa qad zahaba jumhur ulama al-asr al-mu'tabirin ila adami mashru'iyyati talaffuz binniyati fi siyami wa ghairi siyami daukacin malaman da ake ji da su a wannan zamani malaman da suka kai suka kawo a wannan zamani dukkaninsu sun tafi akan cewa bai halasta ba a dinga furta niyya a wajen ibadar azumi ko ba azumi ba daga cikin su akwai ibnu Uthaymeen a cikin fatawa ala nurud darb nashi wa Sheikh al-Albani a cikin silsilatul hadith ad-da'ifa mujalladi na 13 da al-Wadi'i wato Muqbil ibn Hadi wa lajnatud da'ima da kuma lajnatud da'ima permanent committee na fatawa din nan bi ri'asati Sheikh Ibn Baz karkashin Ibn Baz rahmatullahi ala jami' fanniyatu amalun qalbiyyun aikin zuciya ne فيعزم المسلم بقلبه أنه صائم غدا مسلمي كوي يدما يا قدر شيء أزوجي سيا نفن شيء وقبضا يعزم ولا يشرع له أن يتلفظ بها بس يفرتابا ويقول بس يأتي نويت الصيام أو الصوم أو نحو ذلك من الأفراد التي ابتدأها بعض الناس بس يفرت إرم بدوين داكيبا والنية الصحيحة هي أن يعزم الإنسان بقلبه أنه صائم غدا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ibn tamiya yake cewa man khatara bi qalbihi annahu sa'imun gadan faqad nawa duk wanda zuciyar shi ta riya mishi cewa zan yi azumi gobe to ya shirya azumi yayi niyya qultu na'am la budda min tajdidin niyyati fi kulli yawmin bidun talaffuz biha wajibi ne a maimaita niyya kowane wuni ba tare da furtawa ba wa qiyamika lis-sahuri niyyatun kafiya walillahi alhamd tashi sahur ma ya ishe ka niyya yace wallahu alam bisawab wa ilayhi almarja' wal ma'ab wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya gama da wannan mu ma mun gama da kaset din mu sai mun hada a kaset na gaba insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi